بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دعوة كرتمه لقى فصل الشيخ الألباني للأصول لقى دار الحديث السلفية makarantar mala albani zaria rahimahullah kamar yadda aka sani muna tattaba karatuka ne a littafai mabambanta a yau insha Allah za mu fara da littafin ulumul qur'anil karim na doktor nuruddin aitar za mu tashi a shafi na goma sha biyu a inda mala yake cewa asma'ul qur'an an ga wajen ku sunayen alqur'ani malam yace arafna anna lafzatul qur'an hiya ashharu asma'il qur'anil karim mun sani cewa kalmar lafazin alkur'an shine suna mafi shahara wanda littafin Allah ya shahara da shi bal hiya lismu al'alam hasali ma dai wannan shine sunan yanka addallu ala hadha alkitab alaziz wanda ke nuni zuwa ga wannan littafi mai girman daraja mabuwayi ma'ana duk sanda aka faɗa alkur'ani kowa hankalin shi zai tafi zuwa ga wannan littafi wanda Allah ya saukar ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam walil qur'anil karim asma'un ukhra kathira littafin Allah alqur'ani mai girma baya ga sunan shi na alqur'ani wanda shine sunan shi na yanka yana da wasu sunaye kuma waɗanda suka tabbata daga shi alqur'anin suka tabbata cewa sunaye ne wanda suna da yawa يشير كل منهم منها إلى جانب من خصائص القرآن أو فضائله kowane suna daga cikinsu yana nuni ne zuwa ga wani sashe na daraja alkur'ani ko falalarsa ko wani abu wanda alkur'ani yake banta da shi au ahdafi ko ya nuni zuwa ga manufar saukar da alkur'ani wa qad uniya ulama'u bi ihsa'iha wa istiqsa'iha wa sharhiha asali malamai ma sun ba da muhimmanci kwarai wajen tattara wannan sunaye da sharhinsu da sanin adadinsu da makamantansu wasu sun tsawaita sun faɗaɗa har sun kai su zuwa ga lambobi masu yawa kwarai wa min ashhari asma'il qur'anil karim daga cikin mafiya shaharar sunayen alqur'ani mai girma akwai alkitabu wanda ya zo a cikin shi kanshi alqur'ani a wurare daban-daban ya kira kanshi da suna alkitab kaman zalika alkitabu la raiba fihi kaman nazzala alayka alkitaba bil haqqi kaman alladhina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi kaman ire-iren wa yu'allimuhum wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim da irin fadan Allah zalika bi anna Allah nazzala alkitaba suna nan da yawa ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد kaga duk waɗannan ayoyin da ire-iren su da suka zo sunan alkitabu din yana nufin alqur'ani ko da yake kana iya samun lafazin alkitab alqur'ani yazo da ishara zuwa ga wasu littafai daban kamar attura da injila kamar inna ladina yaktumuna ma anzalna minal kitabi wannan da ire-iren sanan da yawa inda zaka ce ya ahlul kitabi alkitabu anan at-taura da injila to amma ana waɗannan specifically da ire-iren su suna tabbatar da cewa alqur'ani sunan shi alkitabu wa hadhihi madda wannan kalma ta alkitab ma'khuzatun min asliha min al-katbi asliha min al-katbi an ɗauko ta ne a larabce daga tushen kalma daga asalin kalma wanda shine alkatbu kafin ba'un ta almaddar sulafiya ta kalma ita ce katbu ai aljam'u ma'ana shi kenan tattara abuwaji guda ɗaya wa minhu alkatibatu liljaysh daga nan ne ake cewa rundunar sojoji alkatiba domin idan aka yi yekuwar a taho a tafi yaƙi to za su yi ta zuwa ne mutane afradan su harhaɗu a wuri guda har su taru su ba da runduna wannan takattub kenan harhaɗuwa taruwa ta jamma sai a ce mata alkatiba ma'ana tattaruwan sojoji da suka haɗu kaɗan kaɗan har suka yawa thumma utlikan alal kitaba sannan sai daga baya sai kalmar aka wayi gari ana sakinta ga rubutu rubutu li jam'iha al huruf saboda ainihin wato shi rubutu yana tattara harufa ne harafi ne za a dinga hada harafi da harafi da harafi su bada kalmomi kalmomi su bada jumloli jumloli su bada paragraph paragraph ya bada abin nan babuka na littafi har ya hada littafi gabaki daya da haka kamar yadda Allah ya ce fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim ay yajma'una alhurufa ba'dahum ila ba'd hatta tatakattaba minha jumal kuma gani Allah ya ce boni ya tabbata lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim ga wanda suke rubuta rubutu da hannunsu ma'ana su sassaka harufa da kalmomi har a samu tarayya ta rubutu وسمي القرآن بذلك لأنه يجمع أنواعا من القصص والآيات والأحكام والأخبار على أوجه مخصوصة كما ذكروا ما لم يسن أنبتي تشيوى أنا تشيوى القرآن الكتاب لي سبو لينا تتر لاباري دا آيوي دا هكونت هكونت دا كسوشي دا زنتك تفسكوكي مبنبنتانا مسمى Qur'ani ya ƙware wajen iya sassaƙa maganganu kala daban-daban ya cuɗanya su a wuri guda kuma su ba da ma'ana mai ban sha'awa wadda ba a taɓa samun ta a wajen shi ba. Illa anna nara haƙƙan ma ƙarrarahu al-muhaqqiqu ad-doktor Muhammad Abdullahi Daraz anna fi tasmiyatil Qur'ani bi hadhaini al-ismaini al-Qur'an wal kitab ya ce kuma mu inji nurdina itir muna tabbatar da abinda wani babban malami mai suna adduktur muhammad abdullahi daraz wannan wani mutum ne mutumin kasar misra ne ba misri ne ya rasu a 1958 babban malami ne daga cikin malaman jami'a a jami'ar alkahira ya karanta a ya yi karatu a sorbonne a kasar faransa kenan ya yi PhD wanda ya rubuta wani bincike akan dustorul akhlaq fil Qur'an wato abin nan constitution tsarin rayuwa game da halaye code of ethics daga alqur'ani ya bayyana yadda qur'ani ya ci nasara wajen kawo sababbin tsare-tsaren rayuwa da kuma qur'ani shi bai takaitu kawai akan nazariya ba akan kawai theory na halaye da ɗabi'u da gyaran tarbiyyar al'umma ya koyar da hakan a aikace kuma ya iya gyara al'umma a lokaci kankani ya da rubuce-rubuce da dama mabambanta Allah ya gafarta mishi ya mutu malami ne ya daga cikin malaman da zuwa wani mataki sun tsira daga sharrin turawan da suka yi musu tarbiyya bai narke gabaki ɗaya ya goyi bayansu akan abubuwa da dama ba inda yake baka shiga cikin su ka fita lafiya sumul ya mutu a kasar pakistan ne ana a wajen wani conference da ya halarta a nan ya samu abin nan sadma kalbiya heart attack ya samu failure na cardiac arrest ya rasu Allah ya gafarta mishi a 1958 rasuwarsa to a cikin littafin nashi na dustorul akhlaq fil qur'an baya da shi ya da littafi alfarqu bainal sunnati wal bid'ah akwai littattafan shi daban-daban da ya rubuta kala-kala littattafai mabambanta akan musamman dai wannan shine takassus din shi wato bayani akan tarbiyya da alkur'ani ya koya mutane game da zumunci da kyautata wa juna da haƙuri da ainihin wato sanin karamar ɗan adam da tausayin ƙananan yara da tausayin mata duk waɗannan abubuwan ya tabbatar da su a alkur'ani yana fuskanta duniyar turawa cewa qur'ani ya karanta da wannan abubuwan fiye da yadda su suke tsammani to a ciki yake magana yana cewa sanya wa alqur'ani waɗannan sunayen guda biyu alqur'an wal kitab ishara ila anna min haqqihi al-inaya bi hifdhihi fi mawdi'ayn yana ishara zuwa ga cewa wajibi ne akan musulmi su kula da alqur'ani su kula da ƙoƙarin killace shi da kiyaye shi ta fuska guda biyu su ne mene a'ani annahu yajibu hifdhuhu fi suduri was suturi jami'an wajibi ne a kiyaye alqur'ani a zukata a haddace a zukata wajibi ne kuma a kiyaye alqur'ani a haddace shi a rubuce ba za a takaitu da daya a ce tunda muna da shi alqur'ani a rubuce ba sai mun samu da ta ba ko kuma tunda wasu sun haddace ba sai mun mallaki qur'ani rubutacce ba dole sai an hada biyu domin a hakan magabata suka gudana akwai mahaddata kuma akwai rubutacce killatacce wanda su biyu suka hadu waɗannan hanyoyi guda biyu suka kiyaye Qur'ani to da haka alquran kaga sunan shi ta fuskar yawan karanta wadda ma da ta suke alkitab sunan shi ta fuskar rubuce shi da akai aka taskace ina fata mun gane yace a fala thiqata lana bi hibzi hafidin hatta yuwafiqa ar-rasm al-mujma'a alayhi min al-ashab ba za a amintu da haddacewa wani mai hadda ba har sai wato wannan hadda tashi ta dace da abin da yake a rubuce wanda aka wuta tun zamanin sahabbai wal manqulu ilaina jilan ba'da jilin kuma sai ya dace da abin da aka cirato aka ruwaito zamani bayan zamani ala hayatihi allati wudi'a alaiha li awwal marra awwal marra abisa fuskar da ainihin wato aka ainihin tsara shi tun farko shi za har a malamai suka yi saɓani a kan shi mai karanta alƙur'ani yana kallo da wanda ke karantawa da ka wanne fi samun lada saboda akwai ladan kallon alƙur'ani shi kanshi akwai kuma wato ladan kiyayewa musulmai alƙur'ani wanda dole sai ka dinga karantawa da ka baka kallo kana kallo da idan zuciyarka ne kawai kana kallon abin da ka haddace kana istihdarinsa to wannan kai zai maka amfani zai maka amfani wajen wanzuwar haddar sannan wancan kuma zai maka amfani wajen ƙarin lada to da ka sai ka dinga sarkawa wata rana ka karanta da ka wata rana ka karanta da mushafi saboda kowanne akwai albarkarsa sannan ka saba da shi kanshi a kallon haruffa din shi yasa malamai masu karantar da hadda irin na da wanda da gaske suke aikin shi ba sa karban hadda da tasu ta ka sai dai da mushafi malami ne wanda yake gangaren ne amma zai karba hadda a gun dalibai to kowa sai an bude mai kamar da ake yin musabaka ba zai dogara da haddar shi kawai ya saurara ba saboda ana iya samun halal iri daban-daban kuma Qur'ani ya da wani sammatsi abinda duk ka sake ka haddace shi da kuskure to zaka rade baka gyara shi zaka shekara da shekaru har ka gama hadda har ka tashi ma daga sahun ma da tama ka kuma cikin yan kallo amma za ka wannan abin yana nan yana maka sammatsi kuma hatta alƙalan musabakan an sha samun yara da suke da suke cin su da da da da da fasha da offside a wuce akwai wata ɗaliba a nan zariya ta taɓa yi ma gwani ya huza wani wani abin nan lokacin ana ana ana farkon amfani da da riwaya su kalun da sauransu ba a saba da su sosai ba kawai kawai ta karanta zaruniya aqtul musa ta wuce kawai sai ya dan kalli wannan kusa da shi yana so ya dan nemi fa'ida zaruni ne ko zaruniya aka ce ta mai takwa ta karanta ce zaruniya abtul musa sai aka kyale ta kawai ta wuce saboda confidence da ta nuna kawai ashe ko ba haka bane sai daga baya ka rumisa bai ga shi ba haka bane so almuhim shine yana da muhimmanci ko da ka haddace wuri ko ka haddace alkurani duka ka dinga karanta shi wasu lokuta da mushafin wasu lokuta kuma daga hadda ina fata mun gane wannan sannan ba gazawa bace dan kana malamin hadda dan wani lokaci ka san shaɗi ne zai zuga kai ina maka haba sai ka bude alqur'ani ko da yaran nan su ce fa hadda ka ta watsi a su ma sai akwai musu wannan tarbiyyar cewa ba ba a wadatuwa da alqur'ani rubutacce saboda na hadda kamar da ba a wadatuwa da na hadda saboda wato ɗayan su bai wadatuwa daga ɗaya naka na kanka bai zama ya ishe ka ba ruwanka da na littafi na littafi bai zama ya ishe ka ce ba za ka yi ƙoƙarin haddacewa kamata ya zama komin shekarunka komin girmanka komin iyawarka ka ci gaba da wato ƙoƙarin ƙara natsuwa da karanta shi da abin nan shaɗan ne wato jama'a yake ziga mutane ku duba ku ga za ka iya karanta shirme da yawa a lokaci mabambanta amma sai shaɗan ya sawa ke kimsa mutum kasala wajen karatun alkur'ani zancen wasu mutane can wanda ma halal shirme ne alama gaskiya ce aka cakuɗa da ƙarya alama wani abin ma batar da kai zai amma sai kana ta jura karanta shi saboda kana da wata manufa ta nan kusa a game da shi kalla bal tuhibbuna al'ajila amma ga wanda zai sada ka da Allah kamar yadda Ibn Mas'ud yake cewa duk wanda yake so yayi magana da Allah ya tattauna da Allah to ya kanta alqur'ani misali yanzu a ce ko da commission wani commissioner ne ko wani attajiri ko wani gwamna a ce kullun kana samun halin yin magana da shi babu shamaki ka kai maka zan babba ba daga wannan kai ma za a dinga girmama ka ana neman alfarma a wajenka ana so a saba da kai saboda in ana neman wata alfarma a wurinsa kai za ka iya tsani to ko kuma ga ga magana Allah a ɗakin ka amma ka karanta ku tattauna da Allah kana kana ganin asara Allah ya tsare malam yace a wala fiya da ku ala hay'atihi allati wudi'a alaiha li awwal marra wala thiqata lana bi kitabati katibin hatta yuwafiqa ma huwa inda al-huffaz bil isnad sahih mutawatir to yace haka kuma ba za mu amince da abin da ke cikin rubutaccen alqur'anin ba sai ya dace da abin da mahaddata suka haddace da isnadi mutawatir shi sa farkon da aka rubuta alqur'ani kaga sai da aka aka dogara da haddar mahaddatan su kuma ita kuma tasu haddar aka gwada ta da abin da aka samu a rubuce masu rubutu su rubuta tun zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayi wa bi hadhihi al-inayati al-muzdawaja allati ba'athaha Allahu ala fi nufusil umma al-muhammadiyya iktida'an bi nabiyha sallallahu alaihi wasallam baqi al-qur'an mahfuzan fi hirzin hariz da wannan wato kulawa al-muzdawaja wanda yake mai fuska biyu wanda aka cakuda tsakanin rubutu da haddacewa ita ce Allah subhanahu ta'ala ya tsara ta ya kimsa ta a cikin zukatan al'umman nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka kula da ita suna masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kiyaye alqur'ani wato ta fuskar cewa kaga Allah ya mishi alƙawarin cewa sanuqri'uka falatansa za mu karanta maka shi ba za ka manta ba la tuhariki lisanaka lita'jala alai lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana kaga da mishi alƙawarin cewa za a karanta mai zai haddace amma bayan ya haddace din nan kuma sai ya kira masu rubutu ya ce ku rubuta kuma kaga ya goma guda biyu hadda tana tare da shi amma kuma yace su rubuta to wannan inayar ita aka kwaikwaya aka ci gaba da rubuta alkur'ani da haddace shi har aka same shi cikin hirzin haris cikin killataccen wato abin nan sako cikin akwakukul killatacce malam yace injazan liwa'dillahi allazi takaffala bihifzihi haisu yaqulu dan a cika alƙawarin Allah subhanahu wataala wanda Allah ya ɗauki alƙawarin cewa zai kiyaye alƙur'ani littafinsa da Allah yake cewa inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lallai mu su Allah nazzalna dhikra muka saukar da wannan qur'ani ambato shi ma suna alƙur'ani ne wa inna lahu kuma mu gare shi lahafizuna wallahi masu kiyaye shi ne a zahirin fassarar da malamai suka shine cewa lahu din nan الضمير يعود إلى القرآن إلى الذكر أي وإنا للذكر لحافظون da yake akwai fasara da malamai suke ganin cewa wannan lahudin nan ad-damir yaudu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama dan ka kalli siyakin ayoyin da suke cewa wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi adh-dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sadiqin ko sai Allah ya ce ma nuzul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzari mu ba masu kada mala'iku ha kawai ga banza sai bil haqqi bil haqqi din shine ko dai su kawo sakon annabta ko su zo da azaba ma nuzul mala'ikata illa bil haqqi da haka bai sai su su kura Allah su ce wai saka musu da mala'iku kawai wai su gansu sannan wai mala'ikun su rako su zo su ce eh da gaske ne littafin da Annabi Muhammad ya kawo muku na Allah ne shine abinda kafirai suka wada waqalu ya ayyuhal ladina nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun suka jefa manzo Allah mu gon magana suka ce kai kai mara hankali ne law ma ta'tina bil malaikati yo me zai ana kazo da malaiku shedu akan wannan abin da kake cewa Allah ya faɗa maka in kunta minas sadiqina in gaskiya kake ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzari Allah ya ce sam ba mu sauka da malaiku da irin wannan wai shirme irin naku kawai sai da gaskiya sai in za su kawo saƙon ko kuma za su kawo azaba ga kafirai daga nan sai Allah yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu muka saukar da wannan alqur'ani da ko ƙaryata Allah yana gasgata manzon Allah cewa mu muka saukar da shi wa inna lahu to sai suka mai da damirin zuwa ga وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر وإن لهذا النبي الذي نزل عليه الذكر لحافظون موسى الله زامي كيا وانا عدم بغاكو يمشي كومي با fasara nan tana da kyau ko ba ta da kyau akwai ta fasara na a cikin karatu amma za ga mutane ba ruwansu da ita in sun zo za su ce ina na hannu zanen zikir ina lahu lahafizuna ai qur'ani kawai ake nufi kuma mutane sai su shanta ke su dauka wai kawai kamar da Allah ke saukar da ruwan sama babu hannun kowa haka zai saukar da kiyaye alqur'ani babu hannun kowa ba haka bane sai an yi aiki sannan Allah ke kiyaye alqur'ani a karanta a haddace a fassara a yada shi aiki da shi tukunna sannan sai Allah subhanahu wataala sai ya jibinci kiyayewar wallahu alam dai waccan fasara ta fi fitowa fili saboda ka'idan ad-damiru yaudu ila aqrabi dhikrin saboda zikir da yazo ina nahnu ladzalla dhikra wa ina lahu lahafizuna amma dai malamai suna kawo waccan fasara ita ma duba zuwa ga siyakin zancen cewa ayar ai ba ita kadai ce abin nan ita cikon zance ne zancen ya fara ne daga wancan fadin faɗin shi cewa wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr kuma cikin suratul hijr ne ko zaka ga haka siyaki yake wallahu ta'ala a'lam ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند kuma shi alqur'ani bai gamu da abinda ya faru ga littafan da suka gabace shi ba min at-tahrifi na jirkita shi wa tabdili da canza shi wa inqita'i sanadi ko gintsewar isnadinsa gintsewar silsilar waɗanda suka ruwaito shi daga na gaba da su fa inna allaha lam yatakaffal bi hifdhiha su waɗancan littafan su at-taura da injila da su ibrahima wa musa da waɗannan alwahu na annabi musa da ire-iren su allah subhanahu wataala bai dauki dawainiyar kiyaye su ba bal wakalaha ila hifdhin nasi faqala ta'ala allah ya jibintar da haddace su zuwa ga mutane da yake cewa war rabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfizu min kitabillah da da rabbaniyuna malamai na Allah da ahbaru da masana bima stuhfizu min kitabillah ai bima stawda'u ko bima stawda'u min kitabillah da abinda suka taskace gashi ne yace ai bima tuliba ilaihim hifzu da abinda aka neme su aka ba su umarni cewa ku haddace wato su suke iya kokarin su su ga cewa littafin Allah da Allah ya aiko musu ya wanzu saboda Allah subhanahu ta'ala ya tsara waɗannan littafan ya zama suna da wato suna da expiry date suna da time frame da kuma abin nan wato environmental abin nan entity akwai wuri da lokacin da Allah yake so ya amfani da su shi yasa sai Allah bai sa hannu a cikin kiyaye su ba domin idan ya sa hannu a cikin kiyaye su to za su wuce wannan limit din na time za su wuce wannan space din na waje ko mun gani da aka sai Allah ya kyara mutanen da ya turo wa littafin su rike da zarar mutanen sun shude za su shude tare da littafin to amma wanda littafin da Allah ya rubuta mishi ya wanzu to sai Allah tunda shine wanzajjen sarki sai ya dauka wa kanshi dawainiyar kiyaye littafin saboda koda al'ummomin da suka shaida wahayin littafin sun shude littafin ba zai shude ba amma su yahud da nasara da lokacin da Allah ya hukunta a daina ake dafin ya kusanto sai Allah ya ta kashe malaman da masana har aka wayi gari littafin ya lalace ya rikice kalli kisa dai Salman al-Farisi da irin abin da ya faru da shi yabi wannan gun malami wannan malami mishi wasiya da wannan har malaman suka kare na karshe ce mishi to yanzu babu wani sauran malami na kware da zai ga maka gaskiya sai dai ka je wuri kaza can ka jira zuwa sabon annabi da sabon wahayi to kuma kamar yadda ya tabbata a hadisi da wani yake cewa manzala wani wani sahabi ke tambaye manzala sallallahu alaihi wasallam ya za a yi a ce mu musulmi mun rikirkice a addinance bayan ga qur'ani a gaba gare mu muna karantawa ƴaƴan mu suna karantawa ya za a ce mun rikice manzala yake ce mishi kai ko amma da ina ganin ka labid kamar kana da hankali laqad kuntu araka min afqahi alil madina na dauka kana da hankali yayi yace ai baka ganin yahud da nasara ga littafan nan suna tare da su amma saboda babu ilimin fassara littafan sannan kuma an gurɓata littafan sai ai ta karantawa ba a ba a fahimta to qur'ani shi dai kam a doran mataninsa babu shakka zai wanzu da lafiyarsa da da cikarsa da nagartarsa amma kuma ilimin shi zai ta zai ta naƙasa ya ta naƙasa har sai an wayi gari hatta idza lam yabqa ko lam yubqi a wata riwaya alimin hatta idza lam yabqa alimun ko hatta idza lam yubqi alimin duka akwai wannan riwaya ko dai yazam hatta idza lam yabqa alimun har ya zama ba malamin da ya saura hatta idza lam yubqi alimin har ya zama Allah bai kyala wani malami ba ya kashe malama to shine sai a wayi gari ittakhadha an-nasu ru'usan juhala to har kuma akai lokacin da ƙarshen duniya Allah subhanahu wataala a cikin tsarinsa za a ɗauke mushafin kamar yadda ya tabbata cikin asharatu sa'a cewa za a wayi gari duk abin da mutane suka haddace zai ɗashe abin da suka rubuta zai zama kamar tufafi wanda ya koɗe shi yasa yana daga cikin abin da ake so mutane su kula tun wuri shine mutum ya kokari ya yagi raban shi game da alkur'ani wajen karantawa da haddacewa da wuridinsa da aiki da shi tun kafin wani lokaci ya zo wanda za a wayi gari babu shi sannan kuma ya tabbata a tarihance Allah yana ya ɗauke wa mutum ɗaiɗaiwa mutane Allah ya ɗauki musu alƙur'anunsu a neme shi a rasa a zukatunsu wannan ya faru a tarihance malamai sun ba da tarihi alimamu zahabi da kanshi Allah ya gafata mai a cikin rubuce-rubucen da ya faɗi tarihin ɗansa na cikinsa wanda ya haddace alƙur'ani amma ya manta saboda shagala da wasanni al'imamu ibnu kathirin ha'ila ya ba da labarin wani mutum wanda shi kuma aka je jihadi ƙasa arna ƙasa firanja ya jarabtu da san wata mata kirista a sanadiyarta ya silale ya fita daga cikin rundunar musulmai ya koma rigar waɗannan kiristoci ya je ya nemi aurenta suka ce to yana son aurenta sai dai ya fita daga musulunci saboda jarabta da Allah ya niyan masa sai ya kwabe rigar musulunci ya shiga kirista ya zauna ya aure ta ya ci gaba da zama a wannan wuri da waɗannan sojoji musulmai suka dawo bayan shekara biyu suka ganshi a wannan suka tambaye shi sai ya ce musu ya manta komai da mahaddaci ne ya manta komai da alkur'ani sai wasu ayoyi guda biyu haka al'imamu abin nan abdul haqqil ishbiri shi ma a cikin kitabul aqiba ya ba da labarin wani shi ma da ya irin haka shi kuma ma ladan ne mai kiran sallah ya hau kan hasumiya zai kira sallah a makwabtan garin a makwabtan masallaci akwai gidan wasu kiristoci yan wani fasto ne ma sai ya hange ta kyakkyawar budurwa shi kenan ya jarabta da kaunarta bai gara su kiran sallan nan ba ya sauka ya je gidan ya ce don Allah su taimaka mashi yana santa ta ce a ita ba ta son shi ita ba yar iska ba ce ce shi ba iskanci yake nufi ba aure yake nufi cito ya kai musulmi ne ni kirista ne ya ce duk abinda kuke so in yi zai cito sai dai ka fita daga addininka ya fita daga addinin shi ya aure ta shi ma ya manta dukkanin karatun shi haka yana daga cikin abin da ke sanya mun da ya san alkur'ani ya samu matsala da alkur'ani shi shine shiga cikin zunubai abin nan sakin jiki da halaka ma'ana cakuɗaɗɗeniya da abubuwa masu halakarwa sai ka waye gari sai tun kana jin ba shafi can yana rawa can yana ƙasa yana sama har sai ya rikici galibi yanzu har da mutane da haka take yaranmu da manyanmu sai a hankali saboda mulhiyat sun yawa abubuwan da suke wani ma wallahi sai a manta ma har musabaka da yanayi sai kama kama kawai da suka yi mana yawa Allah ubangiji ya gafarta mana ya fi mana da haka yana daga ciki kuma dama shi Qur'ani kamar da annabi ke cewa lahuwa ashaddu tafallutan yafi saukin warwarewa da guduwa fiye da raƙumi da aka saki mushi akala fiye da dabba wanda aka sata a filin kiwo aka saki mata akalata ba daure ba kafin a ankara za ta yi nisa ko a neme ta arsa to haka alqur'ani yake Allah ubangije tsare mana almuhim malam yace wasirru fi hadhihi tafrika anna sa'iral kutubas samawiyyata ji'a biha ala tawqiti lit-ta'bidi sirrin da ya kawo wannan shine sauran litatafan da aka saukar daga sama an zo da su ne ta surar da zasu zama ala tawqit suna da zamani lit-ta'bid ba an kawo su har abada bane wa anna hadha al-qur'ana ji'a bihi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kutub shi ko al-qur'ani an zo da shi dan ya zama cikamakin gaskiyar littafan da suka gabace shi wa muhaiminan alaiha sannan ya mamaye su ya laƙume su gabaki daya shine haimana fa kana jami'an lima fiha min alhaqa'iq athabita da haka alqur'ani ya tattaro duka gaskiyar da ke cikin waɗancan littattafai a za'idan alaiha bima sha Allahu ziyaratahu sannan kuma an ƙara da wasu abubuwa waɗanda Allah cikin hikimarsa ya yi nufin ƙara su wa kana saddan masaddaha sannan qur'ani ya kwafe makwafinsu ya zauna a mazaunarsu walam yakun shay'un minha liyasudda masaddahu babu wani littafi daga cikin waɗancan da zai wadatar game da alqur'ani faqadallahu an yabqa hujjatan ila qiyamis sa'a da haka Allah ya hukunta qur'ani ya tabbata har zuwa tashin alkiyama hujja ga bil adama wa idza qadallahu amran yassara lahu asbaba to Allah kun ya hukunta abu sai ya sauƙaƙa mishi sanadiyarsa to shine sai Allah ya sauƙaƙa sanadin daga cikin sanadin shine ya sauƙaƙa haddace shi walaqad yasanal qur'ana lidhikri fa hal min mudakkir babu wani tafi a duniya da yake da saukin ka karanta ka haddace irin alqur'ani sannan ya sauƙaƙa kuma wato mudawama zaka iya ci gaba da karanta shi tsawon shekaru ba zaka gaji ba babu wani tafi a duniya da zaka karanta yau gobe ka ƙara karanta ba shi sai ya gundare ka ta abin nan da ake ba ɗalibai hand out ko note wanda ba sun san za a musu jarabawa kamar sai kauce kai na gaji da karanta wannan abu wallahi kuma duk ma abin da za a jarabawan ayi amma alqur'ani fa kullun kana karantawa misali akalla ko da fatiha da ake karantawa kullun an ana karanta ta a sallah ba za ka ji cewa wannan fa mun gaji da jin fatiha nan ba ba wanda yake taba wannan tunanin cewa mun gaji da jin fatiha nan sannan kuma duk abin da kake karantawa kullun in dai kana karanta alqur'ani da tadabburi zaka dinga jin wasu ayoyi da wasu maganganu da wasu hikimomi waɗanda suka dinga tunanin wai dama wannan abin akwai shi a nan wajen dama haka nan wurin yake zai zama ne kawai ba za ka iya jin wannan ba idan dai kai gama garin mai karatu ne kawai ba ka da asasi ko wani rabo na a zo a gani a cikin fahimtar ma'anoninsa da sanin sirrin yarensa da sanin hikimar da ke cikin zubin zancen shi amma inda kana da waɗannan kuma kana aiwatar da su wato kana amfani da su kana activating waɗannan ilmomin wajen karanta alkurani babu shakka zaka zaka dinga raina kanka kullum cewa akwai wasu ilmomi da sirrori da kake ji to wannan sai yasa kullum ka dinga jin daɗin karanta shi sannan Allah ya yassare ma mutane ɗaiɗaiwan su da hukumomin su su samu damar ƙaimin ƙwazon yau ƙur'ani hidima tun daga zamanin farko tun daga kan sayyidina Usman radiyallahu anhu jerin hidimar da yawa alkur'ani ya dauki kwamiti na wajen mutum dubu daya wannan kwamiti haka aka tara su a madina aka zaunar da su aka dauke musu duk wata dawainiyar rayuwarsu aka ba su cikakken mandate cewa ku zauna ku gyara alkur'ani nan ku fitar da complete ɗinsa su kuma suka dinga bin aya bayan aya kowace aya sai an karanta ta an duba rubutunta sai sun yi ittifaki akan cewa haka take kuma sai an samu shaidu wanda suka haddace da shaidu wanda suka rubuta a tabbata yayin mudabaka to sannan sai a shiga ta cikin wannan alqur'anin um wanda ake gyarawa haka suka dinga bi aya bayan aya sannan suka zo wajen zubin surorin wacce kamata a sa a farko wacce ce ta biyu nan ma suka nemi bayani a gun mahaddatan suka ba su bayanin cewa dama kuma su mahaddatan ne cewa daga sura kaza sai sura kaza daga aya kaza sai aya kaza sannan aka gama tsab aka rubuce shi shine wannan al-musaful usmani wajen wata takwas suka yi suna wannan aiki kamar yadda tarihi ya tabbata tun daga nan zaka ga gwamnatocin musulunci da ɗaiɗaiwan malamai duk inda ka zagaya za su suna nan suna aiki ko a nan ƙasashen namu akwai waɗanda suke aikin su kawai rubuta shi rubutun hannu ba sa buƙatar taimakon kowa Allah ya gama musu iya taimakon da zai musu ya ba su ilimin da suke bukata ya ba su kyakkyawan niyya kuma ya ba su dauriya zaka ba su zauna suna rubutawa suna shanyawa in ka je zaka gansu a kasashen Borno da da Yobe da Bauchi da makamantansu galibi sun fiyawa North East zaka ga mutum yana rubutawa yana shanyawa yana rubutawa yana shanyawa in ya gama ya tattara ya je ya fansar kamar da suke cewa kuma ba wani kuɗin a zo a gani zai samu ba aikin shi kawai kenan sannan gwamnatoci su kuma suka ɗauki ɗawainiyar bugawa in ka je a mujamma'un malik fahad na ƙur'ani duk wanda ya je madina in ya je wajen ya gani sai ka ji tsoro irin production da ake na ƙur'anai wanda ake cewa ɗan madina da irin yadda aka fassara shi yare mabambanta kuma wannan ƙur'anin ba a sai da shi a wurin kyauta ake bari shi tare da cewa suna amfani da kayan aiki mafiya quality a duniyar printing press tun daga kan tawadar da takaddar da bangon da irin mashin ɗin da ke buga harufan kowanne shine latest technology kuma duk sanda aka samu wani ƙarin technology za a cire wannan mashinan a je a sa su a archives a saka sababbi kullum haka suke amma kuma ke ta ake raba shi in ka je kana son katan dubu za a baka kai dai ka san yadda zaka yi da shi kawai shi ne damuwa shine shine damuwa ka ce wannan ko kaga wani na siyarwa to yana siyarwa ne a matsayin macuci ne shi ko kuma yana ganin ya kamata ya fitar da kuɗin wahalar da ya kawo su inda ya kawo su haka ko nan kasar Libya Gaddafi Allah ya gafarta mishi yayin wannan hidimar yana buga Qur'ani ba dan kadan ba kasar India din da kaje ana bugawa duk wannan shi yasa sai Qur'ani ya waye gari ya yaɗa ko ina a duniya duk wani wanda zai attempting wai ya ce bari ya saka wata bakan magana ko wani mugun zance ko wani makirci nan da nan za a gano shi saboda yawaita alqur'ani da yawaitan mahadata ta hukunta cewa babu yadda zai wanda ya ce bari ya canza shi ba zai canza ba an yi attempt iya nawa duk wanda aka yi sai an gano daga in ma kuskure ne kamfanin yayi in ma da gangan ne in ma makirci ne dai za a gano a ga mutane cewa to wuri kaza dai akwai kuskure qur'anin da aka buga shekara kaza ko a ƙasa kaza ko lokaci kaza ko kamfani kaza jama'a kuka amfani da shi saboda kuskure a wuri kaza da wuri kaza to haka kuma malamai ba su gushe ba suna mai tafsiri da bayani da fassara da fito da hikimominsa da tattafai na tafsirin qur'ani ba za su kirgu ba tun daga kan masu yawa da takaitattu da matsakaita da wanda ke bada muhimmanci wajen bayani akan asbabun nuzul wani ya bada muhimmanci wajen li'irabi wani ya bada muhimmanci wajen fitar da hukunce hukunce wani ya bada muhimmanci wajen balaga wani ya bada muhimmanci wajen alakanta shi da zamani wani ya faɗi daidai wani ya kuskure wani ya kwafo na wani wani ya Allah ya kimsa mushi abin nan wata ilhama da maba a rigaye shi wannan marubuta ma kenan ina kuma ga masu yi da baki tun daga yan wa'azin turbi da yan tafsirin azumi da masu yin nan mako-mako da masana masu rubuce-rubuce da masu shirya tarurruka na ƙara wa juna ilimi akan fassarar ƙwar'ani da ƙira'at ɗinsa da hikimaminsa ko'ina to sai zama shi kanshi wato ya zama wani tushen bayani wanda baka isa ka ce wai za ka canza shi baka isa ba inda dai za ka iya canza mafitar rana da mafaɗar ta za ka iya canza alƙur'ani to wannan duka da Allah ya yi nufin kiyaye shi ne sai ba shi wannan ya sauƙaƙa mishi wannan wannan wato abin nan ɗin kuma Allah ya sanya karama da daraja ga ma'abutan shi tun daga nan duniya har zuwa a wurin shi a lahira ko a nan duniya da zaran an ce mutum ya dace alƙur'ani sai ga yana da wata karama a gun mutane ko yaro ne kankani in ya zama yana da alaƙa da alƙur'ani fiye da sauran yara sau'in shi sai ga tun a gidansu an fi ƙaunarsa malamansu sun na hadda sun fi son shi akan sauran yara duk inda yaje da an ce ai yana da izu 20 ai yana da izu 10 sai kaga ana son shi wannan wannan darajar Qur'ani tana biye da shi ba za ka yi denying mai ita ba sannan kuma a lahira Allah yake ci manzo Allah yake cewa al-mahir bil Qur'ani ma'a safwatil karamil barara yana tare da manyan bayin Allah masu daraja za yuqala sahibul qur'an iqra wattaqi fa inna baytaka inda akhir ayatin taqra'uha kufa inna manzilaka masaukinka inda akhir ayatin taqra'uha za a ce ta karantawa yana hawa bini yana karanta yana hawa bini ba zai tike ba har sai inda ya gama inda iya inda ya tunawa so da haka falala ce mai yawa Allah ya wasa'ata ya yassara ta dan kiyaye alqur'ani din wallahu ta'ala a'lam sai malam yace a wa min asma'il qur'an har ila yau daga cikin sunan alqur'ani akwai an-nuru haske qala ta'ala Allah yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ya Allah ya ku musulmi ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum hakika hujja ta zo muku daga Allah ubangijinku wa anzalna ilaykum nuran mubina nuran bi ma'ana qur'anan haka da Allah yake cewa fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladhi unzila ma'a kaga waɗanda suka yi Allah yana faɗan falala yace wallazina fallazina amanu bihi kaga dai waɗanda suka yi imani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu suka zama mataimakan shi masu kare shi wa nasaruhu suka taya shi suka taimakawa addinin musulunci wattaba'un nura kuma suka bi alƙur'anin nan allazi unzila ma'ahu wanda aka sako tare da shi wato Allah Allah ya bashi alƙur'ani su kuma sun bi Allah yana yabon sahabbai ne ومناسبة هذه التسمية أن القرآن يكشف الحقائق ويجلوها ببيانه الناصع مناسبة لسا كاشر السنة النور حسكي سورة القرآن ينا بيّن قسكية يفتو دي تفيلي تانيا بياني شوان ديك الناصع مبين كومي وبرهانه الساطع ده حجة سمي حسكي ويجعلنا ندرك غوامد الحلال والحرام كما يسا مفهنشي أبوا ما سزربي game da halas da haram wama la yastaqillu al-aqlu bitawassul ilayhi min ulum al-aqidati wa shari'ati wa ghayriha kuma qur'ani ya samu fahimci abinda hankalinmu ba zai iya riska ba shi a karankin kansa na bayani akan aqida da shari'a awwa da dama da Allah ya faɗa ba za ka iya riskar su ba in ba ta hanyar wahayi ba shi sa Allah ya gata na farko da Allah ya mutane kenan da ya aiko annabawa ya ba su ya ba su kuma littafai da ya kyala mutane akan fitira ba za su fahimci abubuwa da dama ba koda ba su karkace ba fil jumla amma abu da dama ba za su iya fahimta ba tunda a hankali ga magari ba zai iya riskarsa ba kana bukatan shirewa daga Allah subhanahu wataala malam yace sai kuma alfurqan wato mai raba gaskiya da ƙarya da Allah yake cewa tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira Allah Allah mai albarka wanda ya saukar da littafin nan mai bayani raba gaskiya da ƙarya zuwa ga bawansa don ya kasance shi bawan mai gargadi ga dukkanin talikai wa hadhihi wa wajhu hadhihi tasmiya annahu farraqa bayna al-haqq wal batil qur'ani ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya wal imani wal kufr ya rabe tsakanin al-iman bil kufr ya rabe tsakanin imani da kafirci wal halala wal harama ya fayyace tsakanin halas da haram wal khaira wash sharra ya fayyace tsakanin abu mai kyau da mummuna wa zalika li ghayati kamalihi fil hidayati wal bayani wannan saboda kaiwa matuƙa wajen manufarsa ta shiryawa da yin bayani dalla dalla wannan ya isa ko sai mu je malam Dr. Ahmad Al-Raisuni da yake mana bayani akan maqasid na shari'a a matsayin wato tsokaci wato gabatarwa da yake mana kankani akan maqasid na shari'a zamu tashi a shafi na 32 inda malam yace yana mana magana akan hikimomi tabbatar da cewa akwai hikima a cikin tashri'i da abin da aka shar'anta akwai wata hikima ya rage a iya gano ta ko kuma hankalin wani mutum ya gaza gano ta qauluhu ta'ala da wa qauluhu ta'ala da Allah yake cewa wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas yana ta mana magana akan wannan aya dama Allah ya ce wa anzalna al-hadida kuma mun saukar da karfe fihi ba'sun shadidun akwai wato tsanani mai akwai abin nan nauyi mai tsanani a game da tare da shi wa manafi'u lin-nas da ababan amfani ga mutane ba da zikrihi lil maqsad al-am min min min ba'athati rusuli jami'an bayan da Allah ya ambaci manufa ga magari ta aiko annabawa ala wa huwa al-qist shine don yin adalci fihi tanbihun a cikin wannan akwai fadakarwa la yakhfa ala anna maqasid al-khalqi khaliqi fi khalqihi an yujliba lahum manafi'ahum ad-dunyawiyya cewa daga cikin manufofin da Allah ya halicci halittunsa dan ya samar musu da amfani na duniya wa min a'zamiha daga cikin abubuwa mafiya amfani a duniya alamar tarih a tsawon tarihin dan adam manafi'ul hadid amfanin karfe wa ma'lumun abu ne sananne annahu bi ijtima'il qist idan aka samu adalci ma'a manafi'il hadidi da amfanin ƙarfe wa ƙuwatihi da ƙarfinsa ta ƙumu duwalu wal hadaratu an ake samun tsayuwar ƙasashe da kuma civilizations wata zahiru a hawalin shu'ub wal mustami'at kuma a samu ci gaba a harka al'ummomi da ƙasashe abu guda uku dama kamar yadda malamai suke faɗa kamar da ibn khaldun ya ishara zuwa gare su shine su suke samar da ci gaban al'umma akwai ƙarfin ilimi na farko dole zama ta da ƙarfi na ilimi tana kuma da ƙarfi na tattalin arziki tana da kuma da ƙarfi na tsaro waɗannan guda uku su ne tushen ci gaban al'umma ƙarfin ilimi a musulunci shine wahayin da Allah yi manzo Allah sallallahu alaihi shine jagoran wannan ƙarfi ta fuskar ilimi yana ta karanta da wannan wahayi sai kuma ana buƙatar ƙarfin tattalin arziki don gudanar da al'umma manzala sai islama ya samu taimakon karbu tattalin arziki ta fuskar attajirai masu son lahira su abubakar su uthman su abdurrahman dan auf da makamantansu su ansaru da ire-irensu wanda suka taimake shi da ƙarfin arzikinsu kafin daular musulunci ta yi ƙarfi a tattalin arziki sai kuma ƙarfi na uku shine ƙarfin tsaro na soja wanda rashin shi shi ya hana da'awar ta yiwu a makka sai dai a ɓoye ga ilimin kuma ga attajiran masu bayarwa amma kuma babu ƙarfin tsaro a lokacin domin kafirai suke da ƙarfin tsaro a makka da aka suka hana musulunci gudanuwa sai da musulunci ya zo madina ne sannan ya samu ya samu inda ya sakata ya wala saboda ya haɗa waɗannan ƙarfin guda uku to aka samu wannan su ne tushen da ke haifar da al'umma ta ci gaba ta ɗaukaka sannan su wasu abuwa su biyo baya su ne irin abin da a yanzu aka fi damuwa da su ba tare da an damu da waɗancan ɗin ba irin a ce noma kiwo kasuwanci abin nan human resources natural and human resources waye a ta surutu ne daban-daban whether climate change wane ne ga sunan dai ƙarya da gaskiya iri daban-daban to saboda an manta da asalin tushen shi sa zaka ga al'ummomi suke cikin garari iri daban-daban wanda kuma suka rike wannan tushen kala da kyau ka gani ko da kafirai ne suka rike wannan tushen guda uku zaka ga suna samun wani abu na nasibi na ci gaba ko daukaka al'ummarsu ko karfi yanzu America da mutane suke ta'adda suna fata ta kare za ta kare babu shakka wannan alƙawarin Allah ne amma ba ta surar da suke tsammani saboda America ta yi riko da karfin ilimi wanda shine shine shine harsashi na farko ita bata riko bata irin yadda sauran kasashen da suka yi karfi a baya suka suka takaita akan ƙarfin soja ba yanzu ko ka ɗauko tarihin ko da wannan mahaukacin na mongolia shine jankizka jankizka ya yi ƙarfin soja da a zo a gani amma suna da rauni ta fuskar ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin ilimi da haka bayan ya gama futuhat ɗin shi ba zai iya maintaining gwamnatin ba dole ta kyakkece ta lalace haka napoleon ya kwatanta tattalin arziki da ƙarfin soja ya yi wasa da ƙarfin ilimi shi ma amin ya kwanta ƙarfin tattalin ƙarfin soja da ƙarfin ilimi amma ya wasa da ƙarfin tattalin arziki da aka sha bai ji ko'ina ba amma kawo gwamnatin musulunci da ta haɗa waɗannan abubuwan sai da ta shekara wajen ɗari shida da wani abu ana daular musulunci tun da kan zamanin sahabbai har zuwa ƙarshen daular abbasiya wanda ba za ka samu ta da ta yi wannan tsawon rayuwar ba in ban daular musulunci saboda duk da matsalolin ta samu ta haɗa waɗannan ƙarfin guda uku wanda su ne turaku to sai a zo a yanzu aka samu dauloli irin waɗanda suka riƙe wannan yanzu ka gare irin amerika duk inda ake neman masu ƙarfi na soja yanzu suna da shi haka suna da ƙarfin tattalin arziki suna da kuma ƙarfin abin nan ilimi wannan da ake takama da shi na zamani bisa suke suke abinda suka ga dama tarayyar soviet da ta rushe ita bata hada waɗannan abubuwan duka bane sun fi damuwa da ƙarfin soja to abin da ke so mu fahimta kenan ko mu ma kasashen mu yanzu sun fi damuwa da a ce akwai ƙarfin soja ana da tsaro ta fuskar wato samun isassun jami'an tsaro da sauransu ba tare da an baiwa ilimi muhimmancin da ya kamace shi ba tsawon ilimi ne na addini ko ilimi ne na zamani da ake cewa boko da aka zaka ga misali irin irin kulawar da sashen tsaro yake samu a Najeriya da kasashen ire-iren namu sashen ilimi baya samu wannan kulawa shi yasa muke a wannan a wannan cikin chaos din wannan rudanin ba za mu taba samun salama ba kuma a haka sai dai Allah ya samu dace to da haka al'ummomi suna samun daukaka ne ta wannan fuskar hadid yana wakiltar karfin soja وفي خصوص بعثة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام جاءت نصوص عدة تنص على مقاصدها بشكل صريح كما في قوله عز وجل تفسكر كما أيكو شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكيبانشي an samu wasu nassoshi da suka zo na musamman wanda suke nuni zuwa ga manufar aiko shi shi din shi annabi Muhammad da Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bamu aiko ka ba face ka zam rahmatan tausayi lil alamin wannan aya kamar yadda ainihin wato ibnu kasir yake faɗa yake cewa innaha ayatun azimatun wa shamila wannan aya ce mai girma kuma wata ke da faɗin ma'ana domin tana magana akan rahama Allah to kaka takaita rahamar kawai a wani lokaci banda wani ko a wani wuri banda wani da duniya da lahira da zamanin da annabi yake raye da zamanin da suka biyo bayan rayuwarsa dukkaninsu za su mori wannan ni'imar to kaga kenan manufar da Allah ya sa ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kira ta da suna rahama bata takaitu akan lahira kadai ba har da rahama a nan duniya ko mun gane da haka zaka ga Allah yana yawaita magana shamila akan rahama cewa rabbana wasi'ita kulli shay'in rahmatan wa ilma addu'ar da mu'mini suke ya Allah ubangijinmu ka mamaye ka wadaci komai wajen rahamarka ta hada da komai hatta kafirai wa ilma kuma iliminka ma ya game komai haka ya zo a cikin hadisin alimamu muslim rahimahullah da ya ce manzala sallama yana cewa lalle Allah ya halicci rahama guda ɗari inna Allah khalaqa mi'ata rahmatan Allah ya halicci rahama ne guda ɗari wa anzala wahidatan ila dunya ya saukar da ƙwaya ɗaya cikin duniya fa biha yatarahamul khalaiq ita ne bayi suke tausaya wa junansu ɗa da uba uba da ɗa babba da ƙarami ƙarami da babba yace kai hatta wuhushu hatta dabbobi a dawa da wannan rahama ƙwaya ɗaya suke amfani wajen tausaya wa junansu kaza ta ci tausayin ɗanta saniya ta tausaya wa ɗanta zakanya tausaya wa ƴarta haka dai haka dai yana cikin sayin muslim yana akwai ma ya zo a cikin bukhari wani lafazi wanda ba wannan ba so haka a a a zaka ga irin fadin Allah kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya wajabta wa kansa shine ma'anan kataba ya wajabta wa kanshi rahama inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahama Allah tana kusa da dukkanin masu kyautatawa irin fadin Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un kace musu da rahama Allah da fallasa su dinga murna in sun gane cewa rahama Allah tana da fa'i da falala shi sa in ka kalli hadisin wannan ba kauye da yayi fitsari din nan a masallaci aka zuba ruwa yayi maganganu haka har yake roƙo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a cewa da shi da annabi kawai Allah ya saka su aljanna kar ya sa waɗannan mugayen misali shine fasarar magana shigo sai annabi ya ce mishi kalla ya arabi a'a wannan zancen laqad hajjarta ala allahi wasi'a ni'mat ka kuntata abu mai fadi ni'ima Allah tafi karfin mutum tafi karfin duka mutanen duniya sai ta raguma daka a wannan dalili ne akan cewa daga cikin manufar saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da za a ci amfanin shi a duniya abu na farko da rahaman nan ta hukunta shine cewa Allah ba zai halakar da wannan al'umma ba irin yadda ya halakar da al'ummomin da suka gabata ta fuskar ya darkake su mutanen makka da suka dinga sabo suna gaba da kiyayya da hasada da aiko wahayin nan idan da irin sunnar da Allah yake bi a baya ne the next thing after a couple of years din nan misali ba za a kai shekara sha uku nan ba za su zama tarihi kawai za a yi musu irin na adawa ko samudawa ko tubba'in ko makamantansu za a darkake su da iska ko ruwan sama ko tsawa ko wani bala'i to amma sai Allah ya ce Allah ba zai musu azaba ba kan lahum mu'adhibuhum wa anta fi Allah ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su to ko da manzo Allah baya nan Allah ya mishi alƙawarin cewa ba zai halakar da al'ummarsa ta fuskar idan sun yi laifi a darkake su ba wannan ma rahama ce domin Allah ya ba su dama kenan masu tuba a cikin su su tuba Allah ya ba su dama kenan ya jarabce su da wasu musibu a nan duniya wanda za su iya zama kafara ga zanubansu kaga al'ummomin da Allah bai musu wannan rahama ba da zaran sun yi sabo ko sai a darkake su daga nan kawai sai wuta babu wani maganan wata rahama kuma amma yanzu mu ana sabo ana barna duk wata barna da ake yi da can ana yin ta yanzu ana shan giya ana zina ana luwadi ana kisa ana tata ana cin riba ana sa'a wa iyaye cin haƙƙin makwabta duk wani sabo da kasan ana yi tunda sai ma ƙari wanda da babu su tunda irin wannan su bet ne ja nan su akwai wani abu da aka kwana da ni ba ma san shi wallahi sai da ake ta faɗa wai wani wani gida da aka tara mutane sa ta iskanci me sunan shi ne wa ba wanda ya san wannan baka ce an kashe wasu kuɗaɗe ma kudai akan kallon abu wani gida aka tara mutane ana nuna su a TV kwana da kwanaki ko watanni kaga duk musa ne ban san wannan ba ina kasance suna abu da turanci wallahi ranar nake karantawa eh bibi Naija ni wallahi ban taba sanin me wannan abin ba sai da na gani a jarida ana labarin irin kudaden da mutane suka kashe wajen subscribing abu wata shedanci ce da wani sabon shedanci ne daban da baka taba jin labarin shi kaga da kenan duk usadai ne ba ruwan mutane ba su ma sani ba yan Najeriya ne suka dinga kallon wani abu suka kashe makudan miliyoyin kuɗaɗe akan kawai following din wannan wannan wannan shashancin kaga duk wannan barnar da babu ita to amma duk da haka Allah ya kyale mutane suna tayi yana jiran su bil mirsad waɗanda ya niyyar kuma ya gafarta musu sai ba su dama su tuba su dena su yi nadama da sauransu to wannan yana daga cikin falalar da Allah ya wannan al'umma sannan kuma Allah ya ma al'umma ta fuskar rahamar da ya musu shine annabin ya musu addu'o'i da dama kuma Allah ya karba addu'a da Allah kawai bai karba ba cewa ba zai da annabi ya roƙa Allah cewa kada ya bar al'umma shi su yi sabani da junansu wa Allah ya kuna ba'asuhum bainahum Allah ya ce wannan kam a'a lallai sai an yi sabani cikin wannan al'umma don ya daga cikin shi ma sunna halitta Allah wannan ne kai Allah bai karba ba sannan Allah ya taskace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a shi kwaya daya wacce kowane annabi yana da ita ai ce shi a bashi da ita sai ya je lahira da ita ce zai roƙa mana ceto Allah ka samu a ciki kaga wannan duka yana daga cikin rahamar rahamaniyar da Allah ya wannan al'umma za ta za su ci more ta tun anan duniya har zuwa lahira shine sai ya ci gaba da cewa war rahmatu tashmalu dunya wal akhirah fal ayatu fa hadhihi al ayatu dammanat kasabiqatiha tadammanat ta'lilan sarihan wa qati'an lil bi'sati nabawiyya wannan aya tana nuna kaman ta gaba da ita tana nunawa a fili dalilin da sa aka saukar da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa annaha inma ja'at li rahmatin nas cewa wannan annabta ta zo ne dan tausayawa mutane war rahmatu ita ko rahama tashmalu ad-dunya wal akhirah ta game duniya da lahira wala dalila ala hasriha fi rahmatil akhirah babu dalili akan takaita ta sai a lahira balil adillatu qa'imatun ala anna rahmatallahi tashmalu ad-dunya wal akhirah akwai ma hujjoji da suka tsayu akan nuna cewa rahmat ta game duniya da lahira kamar yashiru ilayhi qawlu ta'ala kamar da Allah yake cewa rahmati wasi'at kulli shay'in da Allah ya ce azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata ta game komai wa min sifatir rabbi subhanahu daga cikin sifofin Allah ubangiji akwai kasancewar shi ar-rahmanur rahim mai rahama mai jin kai wa qadru wiya fi ma'ana hataini sifataini ar-rahmanu rahmanud dunya wal akhirah war rahimu rahimul akhirah ar-rahman shine mai rahama a duniya da lahira war rahim shine rahamar lahira kadai haka aka ruwaito kamar yadda ibnu atiya ya faɗa a cikin al-muharrir wajiz al-imamu abu sulaiman al-khatabi yake cewa ar-rahmanu dur rahmatish shamila shine mai rahama da ta game komai da kowa allati wasi'atil khalqa fi arzaqihim wa masalihim wata game halittu a cikin arzikin su da abin da zai gyara musu rayuwarsu zaka kowaɗanne irin mutane sawa'un suna bautawa Allah ba sa bauta mishi suna shirka ko suna tauhidi suna sunna ko suna bid'a suna musulunci ko suna kafirci Allah bai hana su ji da gani da ci da sha da arziki da rayuwa da wadata da ilimi da sani Allah bai hana su duka wannan duk inda ka je mutane suna samun irin Allah ya saki wannan arzikin mu kowa da kowa bai killace shi kawai sai cewa sai nashi nashi ba sakamakon wato sakamakon rama shi da ta game kaga muku ɗan adam muna kokari mu ga cewa duk wani abu da muke da shi na falala to ba za mu bar wani wanda baya san abin da muke so ya more shi ba dole sai namu kawai namu namu ne kawai muna justifying din wannan mu ɗan adam amma shi Allah subhanahu wataala rahaman shi wata rana ma sai sai ya ma ba da ita fiye da wanda yake ba mu'mini ya ba kafirai ya ajjala musu alkhairan su ko kamar da manzo Allah ya ce ulaika qaumun ujratuhum tayyibatuhum fi hasanatuhum fi hayatid dunya a gabatar musu saboda sun wani alkhairi sun taimaki ƴan uwansu ko sun taimaki bayin Allah to Allah zai sakamako a cikin wannan abin da suka yi baya zalunci to amma sai ba su sakamakon su a nan duniya domin ba su imani ba sakamakon Allah yake ba su yana iya ba su daukaka ya ba su wadata ya ba su shahara ya sanya kaunar su a cikin mutane yadda kake ganin da dama daga cikin kafirai ga sunan mutane suna kaunar su ko mutane sun ji labarin su ko Allah ya wanzar da sunan su tsawon zamani da Allah ya maya musu sakamakon wani abu da suka yi ne a duniya da ya taimake bayan Allah shine hasanatuhum din da aka ajjala musu kai kuma da kake bawan Allah na gari da bawan da ya ji labarinka baka samu ko kwandala ba ba a san ka ba ba a taba baka Nobel Prize ba ba a taba ce maka komai ba Allah yana taskace maka naka ne sai a lahira da ka kada mu suna su faniya ne mai kurewa ne kuma da sun mutu shikenan sai wutar jahannama kai kuma zaka iya zama tukururin ka ba wanda ya san ka kana cikin ahlus suffa na zamanin ka baka san kowa ba kowa bai san ka ba amma baka samu komai ba a duniya alama da yunwa kake kwana wata rana da talauci da bala'i ga ga ga ga hasada tsakankanin bayi na kusa da kai da na nesa amma dai Allah zai baka ladanka a lahira ya jinkirta maka ne manzo Allah sai Islam aka ce yana kwanciya akan tabarma rauni tana mishi sheda a jikin jikin shi ko Umar ya gani hankalin shi ya tashi yayin da sarkin Farisa yana saka yana saka crown na zinariya yana saka zobe da azurfa yana zubi yana shan abinci yana cin abinci ya sha abin sha a kofi da kwanan zinariya manzon Allah kuma yana kwanciya a tabarma rauni amma kaga yafi falala Allah yafi san manzon Allah ba ma za a kwatanta ba da wancan kafirin ko haka ji fir'auna ji ba annabi Musa ji irin daular da fir'auna ke da ita da daukakar da yake da ita da karamar sa a cikin kafirai da yadda ake ji shakka shi ake tsoron shi amma kuma kafiri ne to haka har yanzu ma haka haka duniya wannan shi tace sunna Allah hatta sa'ad da daular musulunci ta girma din nan fa har a lokacin kafirai suna da girman daula da girman arziki fiye da na musulmai ya kamata mutane su san wannan dan yan boko suna sa mutane mugun tunani akan cewa ai to ya za a ce musulunci har yanzu shi shine a ƙasa a ai ta yi a duniya ne a duniyance ne in ka kalli abin ta fuskar duniya to za ka ga musulmai da musulunci su ne a ƙasa ta wajen ƙarfi ta wajen yawa ta wajen arziki ta wajen ƙarfin mulki amma in ka kalli abin abu ta ita ta sa'adar lahira to ba haka bane bari mu ba wannan haka ko saboda lokaci yana saurin ƙurewa yanzu saboda yanayin magarba mu dan taba littafin min usulil fiqhi ala manhaj ahli salaf na malam zakariya ibn gulam qadir al-pakistani daga shafi na 21 inda yace al-qaidatu thaniya al-ahkamu ash-shar'iyya tu'khadhu min min al-hadith as-sahih wa la yajuzu akhadhuha min al-hadith ad-da'if hukunce hukuncen shari'a ana dauko su ne daga hadisai ingantattu kuma sam bai halasta a dauko wani hukunci daga hadisi mai rauni ba لا يجوز في دين الله عز وجل أن يؤخذ فيه بحكم من الأحكام إلا من الحديث الصحيح بهالست بقى cikin addinin Allah a dauko wani hukunci kowane iri ne sai dai daga hadisai ingantattu amma alhadithu da'if kaga hadisi mai rauni fa yutrahu to watsi ake da shi wala yu'malu bihi ba a aiki da shi faqad mayyaza Allahu azza wa jalla hadhihi al-ummata bil isnad hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya bambance wannan al'umma ta musulunci daga sauran al'ummomi ta fuskar ba su isnadi wato tiryan-tiryan magana daga wani zuwa wani har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fal isnadu min qiwamiddin kaga shi isnadi na daga cikin tirakun addini fa yajibu al'amalu bil isnadi as-sahihi wa yutraku al isnadu dha'if da haka wajibi ne aiki da isnadi ingantacce ayi watsi da isnadi mai rauni ولا يشرع لأي مسلم أن يأخذ حكما من حديث ما حتى ينظر فيه أو لا بهلست بقى wani musulmi ya ɗauko wata shari'a daga wani hadisi sai ya yi bincike akan hadisin shin hal sahha sanadu zalika alhadisi amla sai an bincika wannan hadisin isnadin shi ya inganta ko kuwa qala abdullahi ibn ahmad ibn hanbal malam abdullahi malam dan malam dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu wa rahimallahu Ahmad ibn Hanbal ya faɗa kama fi ilamil muwaqqi'ina kamar yadda ke littafin ilamul muwaqqi'in ko a alamul muwaqqi'in bisa sabanin yadda sunan littafin yake na al-Imam al-Hafiz ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah yace sa'altu abi Abdullah yace na tambayi babana anir rajuli yakunu inda yakunu wa indahu al-kutub al-musannafa mutum ne yana da littattafai a ɗakinsa ko a labararinsa an rubuta su fiha qaulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam littafan hadisi yana da littafai su Abu Dawud su Tirmidhi su Musnad da Ibn Abi Shayba su Mu'jam tabarani su kaza kaza ga sunan was sahabatu wat tabi'ina akwai manganin sahabbai akwai tabi'ai yana da muwadda yana da baihaqi yana da kaza diya tara su walaysa lirrajuli basrul bil hadith ad-da'if wannan mutumin kuma ba shi da ido bai da ilimi bai da masaniya akan hadisai masu rauni da yadda ake gane su al-matruk wanda ake watsi da shi walal isnadul qawi an ad-da'if bai iya gane isnadi mai karfi ko mai rauni bai san musallar hadisi ba fa yajuzu an ya'mala bima sha'a wa yatakhayyara minha ko ya halasta alaga ta malam ya dinga zaben abin da yaga yana so daga cikin wannan hadisi ya aiki da su fa yufti bihi ya bada fatawa da duk hadisin da yaga dama wa ya'mala bihi ya aiki da shi kala sai malam Ahmad dan Hanbali ya cewa malam Abdullahi ɗansa la ya amalu sam ba zai aiki da hadisan nan ba hatta yas'ala sai ya je ya tambayi malamai ma yu'khadhu bihi minha yaje ya tambaya meye abin da ake aiki cikin wannan hadisan fa yakunu ya'malu ala amrin sahihin dan ya zama yana aiki ne da abin da ya inganta wa yas'alu an zalika ahlul ilmi wanda ya tambaya su ne malamai masana kuma sun riga sun gama wannan aiki intaha magana ta kare baka ganin hadisi kawai a cikin bayaki a cikin Abu Dawuda a cikin Ibn Majah a cikin Musnad Ibn Abi Shayba a cikin littafin Mu'jam Tabarani Al-Kabir ko As-Saghir ko Al-Awsat da sauran littafan da ba a shaddanta inganci ba kawai ka dauka ka ci gaba da aiki da shi ba daidai bane sai in kana da ilimin sanin yadda ake gane ya inganta ko bai inganta ba sai ka duba ka gane ya inganta ko bai inganta ba idan ya inganta kai aiki da shi bai inganta ba ka aji in baka sani ba sai ka tambayi ainihin wato ka tambayi ainihin masana bai yiwuwa kawai ka je ka shiga cikin chemist ko pharmacy ɗakin magani kawai kanka na ciwo ko ka tsoho masasara ka dudduba ka dudduba kan kantocin nan abinda kaga kawai yayi maka ya dace da san zuciyarka ko kalan kwalin ya burge ka ko sunan kamfanin ko ka taba ganin wani hanyar shi ko ka ciro ka ɗebi iya ranka ka sha akwai da iya wannan gangancin ba wanda zai ba wanda zai fara yin wannan babu kawai ka zuba ka ga nan ga kaza sunan shi kaza queen kaza kulo waye ga sunan iri daban-daban sunaye marasa kan gado dogayen sunayen nan ka ce bari kawai ka dauko ka bare ka tittila ka sha ko ka hambuda ka kore ruwa ko ka tsira allura ba wanda zai fara wannan gangancin saboda ya san wannan kashe kanshi zai ko ya haukata kanshi nan take game da duniya kenan da haka sai in ya san magani shi likita ne ko nas ne ko pharmacist ne ko wani wanda yake da alaka da asibiti ko aikin likita wanda zai iya gane cewa to sha wannan ko shi ya ba kanshi ko ya ba wani in ba gaba ba to kaga shine in ya san lahu basrun kenan bil adwiya ko ko kuma wa yas'ala ahlal ilmi sai tambayi doctor wani doctor wani pharmacist wani nurse wani me zan sha su ma sai sun fa bincika a ilimance tukunna ba kai da ka ce musu me za ka sha kawai suna kishin gide kawai su ce maka sha kaza ba ai ba sa yin haka su ma sai sun ce to me ke damunka ya ake abin ya same ka ta garin yaya kwana nawa shekarunka nawa ka da cuta iri kaza kana da iri ka taba shan magani iri kaza sannan daga baya sai su bada fatawa cewa to yanzu ka sha kaza kwana kaza zakai kana sha sau kaza zaka sha a rana adadi kaza zaka sha sannan an gama kuma a jira ta Allah ta kasance warkewa ko mutuwa to kaga a duniya mutane suna bin ilimi kenan amma ta farka a tafasa addini kuwa sai ce a ya bai a ce kaza bai inganta ba an ce annabi ya ce kuma an ce bai inganta ba kaga wannan akwai wato wato abin nan wato amfani da jahilci dan suka ilimi dan me ba za ka ce ma likitocin na aya za ka ce kaza bai kamata wani ya sha ba ya za ku ce kaza yayi expire dan kawai wani rubutu da aka yi a jikin shi ya za ku ce ba za a yi ma mutum allura iri kaza ba sai iri kaza me yasa baka challenge likitoci akan wannan duk abin da suka ce ayi shikenan sai kawai musallama musu in suka ce ka daina cin gishiri sai ka ka daina kake cin gishiri ka daina ci daina cin naman kaza ka daina ci daina cin abu iri kaza inda ka san wahayi da abin likita ya gama har mutum ma ya dinga gaya mutane da an je ce ka san likita yana da ci kaza ni bana cin biredi iri kaza bana cin masara bana cin kaza duk ya yarda da abin likita ya faɗa gaba ɗaya amma malaman musulunci sun ce mishi kaza ba daidai bane ya ki yadda saboda son zuciya da haka jama'a mu san wannan ba ka aiki da hadisi kawai daga bankanka sai ka tambayi malamai masana masana kuma na gaske suna nan tun daga zamanin salaf har yanzu zamani bai wofanta daga barinsu ba tun daga kan mai imam malik sun fara kan wannan hadisi su al-imam al-bukhari su tirmidhi su baihaqi su al-imam dara kutani har zuwa kan su zahabi su ibnu hajarin zuwa kan su sahawi zuwa kan zamunan nan nan kurkusa su ahmad shakir su shekul albani muhammad nasir din da makamantansu me suka faɗi akan wannan hadisan malaman da duniyar ilimi ta shaida cewa sun san abin da suke suna da ilimi suna da tsoron Allah ya bayyana cewa suna da dagewa wajen yin abin a ilmance to magana su ce za a karba a ji me suka ce sannan sai a yi aiki da shi malam ya ce wa ƙalin imamu muslim sahibu sahi fi kitabin tamyid a cikin littafin muslim mai suna kitabun tamyid ya ce ilam rahimakallahu anna sina'atul hadisi wa ma'rifata asbabihi min as-sahihi was saqimi innama hiya li ahli al-hadisi khassa ka sani cewa sana'ar sanin hadisi wanda ya inganta da mai rauni wannan aiki ne da yake banci malaman hadisi su kadai li'annahumul huffaz li riwayatin nas dan su suka haddace abinda mutane suka ruwaito al'arifina biha kuma su suka san abinda suka haddace duna gairi banda sauran malamai idil asli ladhi yatamiduna li'adiyanihim domin su suna kafa asalin addinin su ne akan as-sunan hadisai wal asarul manqula da abinda aka ruwaito min asrin ila asrin min ladun nabiyina sallallahu alaihi wasallama tunda kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ila asrina hadha har zuwa zamanin mu dinnan da haka malamin wani abu can daban ba zai magana akan hadisi shi a karba ba al-imam shafi yakan cewa Ahmad ibn Hanbal idan kun ga hadisi ya inganta ko bai inganta ba ku ga mana dan mu ba harkar mu bace imam shafi ce mu ba harkar mu bace ku ne harkar ku da haka komin malantarka a wani fage ko da fagen na da kusanci da hadisi in dai baka iya fannin hadisin ba ba za ka iya wannan harka ba kamar yadda komin malantarka a hadisi in baka iya fannin qur'ani ba za ka iya ba in baka iya nahwu ba za ka iya ba kowane fanni sai in ka koye shi kake iya samun nasibi akan shi ina ganin bari mu saurara anan saboda duhu ya fara yi sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi daga inda muka tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum